أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قوم يوم جمعة لا وتن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دمو ديد داري حدود أربعين دايا وما يوم أشرين دهدو وتن hudu miladiya dubu biyu da ashirin domin fara darussa daga cin alkur'ani mai girma na musamman kamar yadda aka saba din ramadan al'ada ce mai kyau da ake kulla majalisai na alkur'ani mai girma to a bana allah subhanahu wa ta'ala ya sa ramadan din ya zo da wani yanayi wanda gabatar da tafsirai a masallatai ba za su yiwu ba saboda wannan fitina ko wannan jarabawa da ake ciki na jarabawa ta annobar coronavirus na roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana ita abinda muke son mu gabatar insha Allah ta'ala a cikin wannan watan ta kafafen da ake yada waɗannan karatuttuka shine za mu gabatar da wasu darussa na musamman daga cikin alkur'ani mai girma a inda muke fatan mu kalli wasiyoyin da Luqmanul Hakim radiyallahu ta'ala anhu ya madansa wasiyoyi na tarbiyyar yaya wasiyoyi na yadda ake dora yaya akan turba mai kyau wasiyoyi na yadda ake dora yaya akan hanyar da za su bi domin su kai garin mun tsira da izinin Allah za mu gabatar da waɗannan darussa gwaggwadon abin da ya sauwaka a ƙarƙashin tsari da malaman ba suke ce mishi a tafsirul mawdu'i lil qur'an wani nau'i ne na tafsiri wanda tun can da magabatan mu suna da shi wanda za mu ji me ake nufi da shi a taƙaice kafin kai tsaye mu shiga cikin gabatar da darussan da suke cikin wannan sura mai albarka wato wasiyoyin da Allah madaukakin sarki ya kunsa su a cikin ita surar wato suwatu lukman al-hakim radiyallahu anhu da farko abin da ake cewa at-tafsirul mawdu'i ɗaya daga cikin malamai al-doktor Muhammad Yusri Ibrahim حفظه الله أشل التافنس التقرير لمبادئ المبادئ العشرة في علم التفسير يا با ونن تا يا با ونن نوع تفسيري معنا يشي هو لون تفسيري وني nau'i ne na tafsiri يتتبأ موضوعا أو مفردة موضوعية قرآنية من خلال سورة إرن ون النوع التفسيري يقن بيبي ون موضوعي قراء ليا قوة مسألة قراء ليا تاع القرآن من جرمى إلى ون مسألة أن دنك ليتني أتشن سورة ليا كمان ينزو mas'alar mu ko mawdu'in da zamu tattauna a kansa ko zamu tattauna a kansa shine mawdu'ut tarbiya mawdu'u tarbiyatil aulad mas'ala ko mawdu'i ko batu da yake bayani akan tarbiyyar yaya kuma Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya kunsa wannan mawdu'in a cikin sura daya a cikin wasiyoyin bawan Allah Luqmanul Hakim radiyallahu anhu أو من خلال القرآن كله ko kuma a bibi wannan mawdu'in a cikin alkur'ani ga baki ɗaya misali sai a ɗauki mas'ala ko mawdu'ul adl mas'ala ta adalci sai a kalle ta a mahanga ta alkur'ani a bibi ayoyin da suke batu akan adalci a cikin alkur'ani mai girma waɗanda suka yi bayanin me adalci waɗanda suka yi bayanin nau'ukan adalci waɗanda suka yi bayanin suwa ake buƙatar a ma'adalci sannan menene fa'idoji da adalci yake da su sannan a gefe guda sai a kalli ayoyi da suka yi batu akan kishiyar adalci wacce ita ce zalunci ayoyin da suka yi bayani ne ake nufi da zalunci waɗanda cututtuka zalunci yake haifarwa ga mai yinsa da al'umma kuma ga baki ɗaya menene sakamakon zalunci a duniya menene sakamakon zalunci a lahira wannan kenan ko a ɗauki maudu'i da ke batu akan gaskiya ko maudu'in da ke batu akan aljanna ko maudu'in da ke batu akan wuta magabatanmu sun yi irin wannan sun yi rubuce-rubuce akan irin waɗannan batutuwan ta mahanga ta alkur'ani mai girma shine suke ce mishi at-tafsirul mawdu'i lil qur'an nau'i ne na tafsiri mai matukar ban ƙayi mai matukar ban sha'awa amma yana buƙatar ƙoshin wanda zai yi da ilmo ba abin da ya shafi shi kanshi alkur'ani mai girman da usulul tafsir da sauran ilmoma waɗanda suke ba mai tafsiri dama domin ya iya fassara littafin Allah kamar yadda ya kamata a fassara shi. بغية الوقوف على النظرية القرآنية في المجالات العقدية والثقافية والتشريعية والسلوكية من خلال جمع الآيات في الموضوع الواحد irin wannan nau'in na tafsiri da ake ce masa a tafsirul mawdu'i lil Qur'an yakan yi manufarsa ita ce tsayuwa akan wata ka'ida ta alqur'ani ta bangaren abin da ya shafi aqida misali za a iya dauka sai a ce Allahu fil Qur'an Allahu fil Qur'an Allah a cikin alqur'ani ya Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa a cikin alqur'ani waɗanne ayyuka Allah maɗaukakin sarki yake yi waɗanne abubuwa ne na ayyuka Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma bayansa su yi domin shi duka wannan a cikin alkur'ani kuma a ɓangaren babin aƙida hakanan wasaƙafiyya hakanan abin da ya shafi wayewa kai da tunane-tunane da al'adu kamar misali shi a ce al'insanu fil qur'an ko a ce a tafkiru fil qur'an wato tunani a cin alqur'ani ko a ɗauki dai wani abu mai kama da haka wata shari'iyya ko kuma a ɗauki wata mas'alar da ke da alaka da shari'ar musulunci kai tsaye kamar misali sai a ce rabon gado a cin alqur'ani kawai tafsirin da za a yi za a yi batu ne akan ayoyin rabon gado a cikin alqur'ani mai tsarki ko kuma misali a ce aure a cikin alqur'ani mai tsarki ko a ce saki a cikin alkur'ani mai tsarki ko a ce bashi a cikin alkur'ani mai tsarki ko a ce ya ake kulla kasuwanci a cikin alkur'ani mai tsarki a ɗauko dukkan wata aya a cikin lunguna na surori da wannan ayar ke batu akan akan bashi ko kuma akan dai mas'alar da ake magana a kanta wasu dukiya ko kuma batu ko mawdu'in da ya shafi ɗabi'u a kalli misali ɗabi'a ta riƙon amana a cikin alƙur'ani a mahanga ta alƙur'ani a ɗauki ɗabi'a ta gaskiya kamar yadda muka buga misali da ita a baya hakanan sauran ɗabi'u da ake da su ɗabi'u kyawawa da kuma kishiyoyinsu waɗanda suka kasance munanan ɗabi'u mai alƙur'ani ya ce game da su a tattauna a kansu kowace aya daga cikin ayoyin alƙur'ani da ke batu akan wannan maudu'in tana bukata a kawo ta kuma a fassara ta kuma a fitar da darsa da wannan ayar take batu a kai waɗanda suke da alaƙa da mawdu'in da ake magana a kansa a ƙarƙashin at-tafsirul mawdu'i lil qur'anil karim sannan kuma me wa dirasatiha wa muqabalati ba'dha bi ba'd sannan a tsaya a yi darasi akan waɗannan ayoyin da kuma gware a tsakanin ayoyin a ɗauko waccan aya a haɗa ta da ‘yan uwarta ƙila a can Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ayar mujmala wato a dunkule can kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayani mufassalan ya rarrabe to sai a ɗauko sai a haɗa sannan wa tafsiri ma ja a mujmalan bi ma ja a mushaban shine abin da muka faɗa a fassara abin da aka zo da shi a dunkule da abin da aka zo da shi a buɗe وما جاء مطلقا يحمل على ما جاء مقيدا abinda kuma aka sake shi kai tsaye sai a ɗauko abinda shi kuma ya masa dabaibayi sai a haɗa shi da shi domin fahimtar ayar da kuma saƙon da take son ta isar akan maudu'in da ake son a yi bayani a kansa وما كان عاما يحمل على ما جاء خاصا sannan abin da ya zo gamamme sai a ɗauko abin da ya zama ya keɓance shi sai a haɗa shi da shi na ayoyin alkur'ani mai girma a kan mawzu'in da ake batu a kansa wannan a taƙaice shine hoton abin da ake ce ma a tafsirul mawdu'i lil qur'anil karim wato tafsiri na ɗaukar wata wahda ƙur'aniyya wato wani mawdu'i ƙwara ɗaya domin aibatu a kansa a cikin alƙur'ani mai girma saɓanin tafsiri da muka saba da shi irin tafsirin da muka saba da shi shine tafsiri wanda ya kasance a tafsiru tafsili a ɗauko aya sai a fassarar ta ƙila ta biyun ta ba ta da alaƙa ta kai tsaye da ita ita ma a ɗauko ta a fassara ta in aka ɗau sura sai an dire ta to ba irin wannan tafsirin za mu yi ba a irin wanda muka faɗi na farko a tafsirul mawdu'i shine za mu batu a kansa kuma batun da za mu bayani a kansa shine tarbiyyar ‘ya'ya a musulunci musamman wannan yanayi da muke ce ‘yan uwa masu daraja na lalacewar tarbiyya da ƙalubale da ake da shi a gidaje na tarbiyyar ‘ya'ya tarbiyyar ‘ya'yan nan mazansu da matansu da ƙanana da masu tasowa da waɗanda suka girma duka tarbiyya tana neman tagagari iyaye tarbiyya tana neman tagagari hukumomi tarbiyya tana neman tagagari hatta jami'an tsaro to mu dawo zuwa ga alkur'ani mu ga ya luqmanu radiyallahu anhu ya jawo hankalin ɗansa ya ma ɗansa tarbiyya ya ɗora shi akan tarbiyya wacce take ingantacciya bayan shi ma ya kasance mai tarbiyya wannan a takaice kenan wannan tafsiri da ake ce masa a tafsirul mawdu'i huwa min samaratil fahmi fil qur'an yana ɗaya daga cikin gajiyar da ake ci ta fahimta alqur'ani sai an fahimci alqur'ani fahimta ta gaske sannan za a iya ɗaukan irin wannan nau'in na tafsiri a yi shi saboda tafsiri ne da ke buƙatar fahimta mai zurfi a cikin alqur'ani da zurfafa tunani a cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala domin zaƙulo gwalagwalai da lu'ulu'ai da azurfofi masu tsada na darussan da alƙur'ani ya ƙunsa. Saboda haka fahimta a cikin alƙur'ani tana da mahimmanci. Akwai malaman da suke ganin cewa fahimta alƙur'ani da kuma iya ɗaukar wani mawdu'i na alƙur'ani a yi batu a kansa. ta hanyar shiga lunguna da saƙuna na alƙur'ani wata kyauta ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma wasu bayinsa ke ɓantattu waɗanda yake son su Allah ka sa mu a cikin su Malam Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi yana cikin masu wannan fahimta a cikin littafin sa Ilamul Muqin an Rabbil Alamin yake cewa wasihatul fahmi nurun ingantacciyar fahimta wani haske ne yaqdhifuhu Allah fi qalbi al-'abdi da Allah ke jefa shi a cikin zuciyar bawansa idan yana son bawan shi sai ya ɗauki wannan hasken sai ya jefa a cikin zuciyar bawansa yumayyizu bihi baina sahih wal fasid sai bawan Allah nan da Allah ya bashi kyautar ingantacciyar fahimta sai ya zama iya iya tantance abin da yake mai kyau ingantacce da kuma abin da yake lalatacce gurbatacce batacce wal haqqi wal batil sannan kuma ya iya tantance abin da yake gaskiya da abin da yake ƙarya والهدى والضلال sannan kuma iya tantance abin da yake shiriya da abin da kuma yake bata wal ghayy wal rashad da kuma abin da yake bata da abin da yake shiriya bambancin da ke tsakanin alhuda da ar-rashad shine in sun ce alhuda shine ka zama ka san abin da baka san shi ba ka shiryu shine alhuda ar-rashad shi kuma shine shiriyar da zaka yi akan ilimi alghayyu kuma mutum ya bata alhali yana da ilimi abdalal kuma mutum ya bata ta hanyar jahilci shi yasa da alghayyu da abdalal Allah madaukakin sarki ya kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su kuma ya tabbatar masa da alhuda da ar-rashad yace ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum an jahlin wa ma gawa sahibukum bi ilmin ko ala ilmin ba dan uwanku mutumin ku wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ma dalla bai bata ba bata ta jahilci sannan wa magawa bai bata ba bata ta san zuciya wato bata akan ilimi duka Allah ya kore manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su saboda manzan Allah sama shine mutum na farko a cikin al'ummarsa da Allah madaukakin sarki ya makyautar sihatul fahmi domin ka'idan Allah madaukakin sarki a cikin khasa'is wato siffofi da annabawa suke da su akwai safa'ul zihin da kuma sihatul fahm Allah yana ba annabawansa da yake aiko su a cikin mutane kyauta ta ingantacciyar kwakwalwa kuma yana ba su ingantaccen tunani ta hanyar su gane abin da yake daidai da kuma abin da yake ba daidai ba wa yamudduhu husnul qasdi sannan abin da ke jawo Allah ya ba mutum ingantacciyar fahimta shine abin da ke ƙara ma mutum ingantacciyar fahimta akwai me akwai husnul qasdi kyakkyawan nufi idan bawa ya kasance yana da kyakkyawan nufi yana da kyakkyawan aƙida yana da kyakkyawan niyya to sai Allah madaukakin sarki ya kalli wannan kyakkyawan aƙidar tasa da kyakkyawan nufin nasa da ingantacciyar niyyarsa sai ya ƙara masa fahimta sai ya ƙara masa fahimta wa taharril haqq sannan daga cikin ababan da suke jawo mutum ya zama ya sami ingantacciyar fahimta a cikin alqur'ani mai girma akwai taharril haqq mutum ya zama kullum yana bibiyar gaskiya ina gaskiya take bi neman gaskiya yake yana dakwanta jira yake yi kawai huwa ibnul haqq aina ma malul haqq wa huwa ma'ilun ilayhi duk inda gaskiya ta kakkata tunan yake to wannan yana cin abin da ke ba mutum ingantacciyar fahimta sannan wa taqwar rabb daga cin abin da ke ba mutum ingantacciyar fahimta akwai takawa ga Allah maɗaukakin sarki wato tsara dokokinsa da bibiyar abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarta a yi da kuma nisantar ababen da ya hana fisirri wal alaniya bawa ya zama yana yin haka fisirri a ɓoye wal alaniya da kuma bayyane wa yaqta'u maddatahu ittiba'ul hawa amma daga cikin abin da ke tsinke ma mutum ingantacciyar fahimta akwai ittiba'ul hawa son zuciya idan mutum ya zama mai son zuciya to shi kenan sai Allah ya zama baya ba shi fahimta ingantacciya shi yasa masu bin bid'a waɗanda suka zaɓi bid'a a matsayin addini to Allah yakan kulle fahimtar su ba za su zama sun fahimci addini ba ba za su fahimci alkur'ani ba kyautar da Allah madaukakin sarki yake ta fahimta alkur'ani ba za su sama ba sannan wa isa duniya da kuma fifita duniya akan lahira fifita duniya akan lahira tana ɗaya daga cikin dalilan da suke sha makance bawa tsakaninsa da fahimta alqur'ani mai girma wa talabu mahmadatil khalqi da kuma neman yadda da yabo na halitta Allah mutum ya zama shi so yake a yabe shi kullum idan mutum ya zama manufarsa ita ce a yabe shi to sai Allah ya sha makance tsakanin shi da fahimta ingantacciya ba zai zama yana da safa'ul fahmi ba ba zai zama yana da sihatul fiqhi ba ba zai zama yana da ingantacciyar fahimta ba wa tarku taqwa da kuma kin taqwa ga Allah Malam Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi a wannan naqal nasa bayani da muka cira to a cikin littafin sa Ilamul Muqin ya faɗi asalin abin da yake ba mutum fahimta a cikin Alƙur'ani abin da ke ba mutum fahimta ta asali a cikin Alƙur'ani kyauta ce daga Allah kyauta ce daga Allah idan Allah ta'ala yana son bawansa to sai ya ba shi fahimta kamar yadda ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad uti khairan kathira Allah yana ba da hikimarsa wato ingantacciyar fahimta ta ilimi ilimi kuma na asali shine wanda yake cikin littafin Allah madaukakin sarki da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam idan mutum Allah ya bashi wannan to kuma akwai ababen da suke karfafa wannan malamin qayyim yace abu na farko shine husnul qasd kyakkyawar kyakkyawar manufa na biyu taharril haqq bibiyar gaskiya abu na uku taqwar rabb yi ma Allah madaukakin sarki takwa a boye da bayyane sannan a gefe guda ababe uku su kuma su suke sha makance tsakanin mutum da fahimta ingantacciya abu na farko shine ittiba'ul hawa na biyu isaru duniya na uku talabu mahmadatil khalqi sannan kuma akwai na hudu shine takwa takwa so da yan uwa mu yi kokari mu roki Allah madaukakin sarki ya ba mu ingantacciyar fahimta a cikin alqur'ani mai girma al-imamu az-zarakshi ko az-zarkashi rahmatullahi alaihi wato badruddin ya faɗa a cikin littafinsa al-burhan fi ulumil qur'an yake cewa aslul wuqufi ala ma'anil qur'an at-tadabbur wat tawaqquf wat tafakkur asalin abin da ake buƙatar a tsaye a kansa wajen sanin ma'anonin alƙur'ani ba fa shi bane kawai shi kenan a fasara aya alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin ubangijin kai mamallakin ranar sakamako har zuwa ƙarshe ba shi bane abin da ake kawai ake nema a'a abin da ake nema shine at-tadabbur wa tafakkur tintintini da kuma zurfa tunani a game da alqur'ani in an karanta aya a tsaya a yi shi yasa Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab to abinda tafsirul mawdu'i yake sanya karantar da mu kenan to dole ya zama akwai attadabbur da attafakkur shi yace wa alam ka sani annahu la yahsulu lin naziri fahmu ma'ani al-wahyi haqiqatan ka sani dai iyakar bincikenka inji al-imam az-zarkashi ba zai yiwu ka iya samun ingantacciyar ma'ana da fahimce fahimce ingantattu a cikin wahayin Allah ba fahimta ta gaskiya ولا يظهر له أسرار العلم من غير المعرفة sannan ɓoyayyin ilmoma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye su ya fakar da su a cikin duniyar sani ba za su samu ga mutum ba duk iyakan bincikensa wa fi qalbihi bid'atun in akwai bid'a a cikin zuciyarsa au israrun ala dhanbin ko ko mutum bai tuba ya doge yana aikata wani sabo Allah ba zai bashi fahimta ba aw fi qalbihi kibrun aw hawan ko kuma a cikin zuciyar mutum akwai son zuciya ko akwai kuma girman kai Allah ba zai ba zai bashi ba سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حق الله ماذا قلت سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض da sannu wallahi sai na kau da fahimtar ayoyina daga mutanen da suka kasance takabbaru na fil ardi bi ghairi haqqi wanda suke yin girman kai a ban kasa ba tare da gaskiya ba wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha in duk zaka nuna musu wata aya daga cikin ayoyin Allah ko aya kauniyya ko aya qur'aniyya ko aya shar'iyya ko aya wacce take ta sama ko aya wacce take a cikin littafin Allah madaukakin sarki ta shari'a Allah to la yu'minu biha ba za su taba imani da ita ba so daga daga cikin abin da ke sha makance bawa tsakaninsa da fahimta alqur'ani akwai bid'a da kuma dogewa akan saban Allah da kuma girman kai da kuma son zuciya aw hubbud dunya al-imam az-zakashi yace ko kuma son duniya ba zai yiwu ba أو يكون غير متحقق الإيمان ko kuma ya kasance mutum imanin shi ba tabbatacce ba ne ba yi da ingantacce aƙida aw da'ifal tahqiq ko kuma ya zama yana da ƙarfin yana da ƙarancin bincike aw mu'tamidan ala qawli mufassir laysa indahu illa ilmun bi zahirin ko kuma ya zama kawai abinda mutum ya dogara da shi shine ya dogara da wani mai tafsirin alqur'ani wanda kawai ba abin da ya sani ke doron zahirin ma'anonin alkur'ani wanda ya iya gani a fili wato ba yi da iko ne istinbati a cikin alkur'ani wato ya zurfafa tunani domin fitar da gwalagwalan ilmoma da suke cikin alkur'ani in ya zama mai dogaro ne da irin wannan mai tafsirin to shi ma iyaka inda zai tsaya kenan aw yakuna raji'an ila maqulihi ko ko mutum ya zama kawai shi kwakwalwarsa kawai masu fassara alkur'ani da ka kawai shi da kaya ke fassara alkur'ani ba yi da wani magabaci abin da ya ga ya mishi kawai zai fassara in wata bid'a yake goyon baya haka zai malkwayo da aya alkur'ani mai girma sai ta dace da wannan bid'a tasa to Allah ba zai bashi ingantacciyar fahimta ba shi al-imam az-zarkashi yace wa hadhihi kulluha hujubun wa mawani'u dukkan waɗannan wasu katangu ne wasu hijabai ne wasu shamakai ne wa mawani'u kuma wasu ababe ne da ke hana mutum ya zama ya fahimci littafin Allah maɗaukakin sarki ya sami ingantacciyar fahimta daga cikin littafin Allah yadda ya kamata wa ba'dha akadu min ba'd wasu daga cikin waɗannan tarnakan da katangogin da masu hanawan wasu sun fi wasu ƙarfi أما إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه amma da bawa zai kasance ya karkata zuwa ga ubangijinsa mulqiyas sam'i wa huwa shahidul qalbi li ma'ani sifati mukhatabihi ya kuma zama ya kai kunnensa zuwa ga maganar wanda yake magana da shi wato Allah madaukakin sarki naziran ila qudratihi ya zama yana kallon ikon Allah tarikan lil ma'hud min ilmihi mutum ya zama ya kyala abin da shi yake jin yana ya san shi wa ma'quli ko kuma abin da kwakwalwarsa take faɗa masa mutabarri'an min haulihi wa quwwatihi ya zama baya jin shi mai karfi ne da dabara mu'azzima lil mutakallimi ya zama mai girmama wanda yake magana wato Allah muftaqiran ila tafahumi ya zama yana neman fahimta a wajen Allah bi halin mustaqimin kuma ya zama yana da yanayi miƙaƙƙe ingantacce wa qalbin salimin kuma zuciyarki ta zama lafiyayya wa quwwati ilmin sannan kuma yana da ƙarfin ilimi na bincike wa tamakkuni sam'in li fahmi al-khitab sannan kuma ya zama yana da shiri na musamman domin fahimtar maganar da ake masa wa shahadati ghaibil jawabi sannan kuma ya zama yana tsinkayen abin da Allah madaukakin sarki ya ɓoye na amsar da yake badawa a cikin littafin sa bidu'a'in ta hanyar kokon Allah wa tadarru'in da kankantar da kai wa buti'asin da kuma mai da kansa cewa shi ba komai bane ya ɗeba ƙauna daga shi ƙarfin shi wata maskune kuma yana jin shi makaskanci ne wantizari lilfashi alaihi min indil fattahil alimi sannan kuma ya zama yana yana jiran buɗi daga ubangiji wanda ya kasance mai buɗi kuma masani to daga nan ne zai samu fahimta alkur'ani mai girma to abin da ake bukatan mu zama muna da shi kenan da masu tafsiri da waɗanda suke sauraron tafsiri da waɗanda ake mawa ko suna zaune ake yi ko ko a a saurara suke yi ta hanyar kafafen yada yada maganganu to abin da ake bukatar mu dun mu zama kenan domin ba wanda ya zama a cikin mu bayi da bukatar fahimta alkur'ani wannan kyauta mai tsada da Allah madaukakin sarki yake mu bayinsa wanda yake so muna roƙon Allah ya bamu saboda haka a tasirul mawdu'i samaratun min samaratil fahmi fil qur'an yin tafsiri na mawdu'i wato ɗaukan wani mawdu'i ɗaya na alƙur'ani ai batu a kansa tabbas ‘ya'yan marmari ne ko ‘ya'yan icce ne na sakamakon bishiyar da aka samu ta kafu a gona ta alƙur'ani mai girma da fahimtarsa in mutum ya samu wannan to shi kenan sai iya fahimtar a tafsirin mawdu'i lil qur'an al-karim shimfiɗa ta biyu da zani ita ce kissan lukman a cikin alkur'ani mai girma ya take tsarin alkur'ani mai girma kissoshinsa sun kasu gida biyu akwai kissoshi da ake ce musu alkisasul mufrada ko kuma alkisasul mutawahida akwai kuma alkisasul mutakarriya alkisasul mufrada ko alkisasul mutawahida su ne kissoshi ko kissar da Allah maɗaukakin sarki ya ba da ita dunkula a waje ɗaya alƙisasul mutakaddira su kuma su ne kissoshin da suka zama sun maimaitu a cikin alkur'ani gwargwadon a can ƙila Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wani abu can kuma sai a tafi sai a faɗi abin da ba a faɗi a can ba to kissar luqmanu alaihi salam tana ɗaya daga cikin nau'in alƙisasul qur'aniyatul mutawahhida ko al-mufrada wato kissar alkur'ani wacce aka ambace ta a ɗaya da aka ambace ta a wuri ɗaya kuma ba a sake ambatar ta ba sau daga kissar lukman alaihi salam ta zo ne a cikin alkur'ani a wuri ɗaya a kuma cikin surar da malamai suka yi ittifaki a kira ta da suratu lukman kuma allah maɗaukacin sarki sai dunkule ta a shafi guda a irin alkur'anai da ake buga su bugun madina ko bugun azhar sai ya zama shafi guda Allah maɗaukakin sarki ya ware daga farkon shafin zuwa ƙarshensa aka yi batu akan wannan bawa na Allah subhanahu wa ta'ala wato Luqmanul Hakimu alaihi salam daga nan kuma Allah maɗaukakin sarki bai sake ambatanta a wani wuri ba shi yasa sunan Luqmanu alaihi salam ya zo ne kacal su bi a cin alkur'ani a wannan suwa ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله daga nan waɗannan wuraren guda biyu kuma ba a sake faɗin sunan Luqman alaihi salam ba ko a cin suwar ko a wajenta amma nau'i na biyu na alƙisasul qur'aniyatu su ne ƙisoshi da alƙur'ani ya ba mu su sai zama su aka kira su da asurul mutakarrira ko alƙisasul mutakarrira wato ƙisoshin da aka ambace su a wurare da yawa misali kissar annabi ibrahim alaihi salam tana ɗaya daga cikin ƙisoshin da suka ɗau rabo mai girma a cikin alƙur'ani kissar annabi adam alaihi salam a can a bada wani yanki nata wani wajen kuma a bada wani yanki nata wani wajen kuma a bada wani yanki nata wani wajen a faɗi wani uslubi da wani irin tsari da wani salon magana a waccan sura kuma sai a zo da wani salo wanda ba irin shi aka yi amfani da shi ba a waccan sura haka kissar annabi musa alaihi salam kusan babu wani bangare na alkur'ani da a ambaci annabi musa alaihi salam ba hatta a cikin surori karshe-karshe na alkur'ani sai da aka ambaci annabi musa alaihi salam kamar shi ma annabi ibrahim alaihi salam to su ne wannan ita wannan kissa ta luqmanul hakim tana da dangogi daga cikin irin dangoginta akwai kissatu kissatu ashabil kahf kissar ashabul kahf wato mutanen kogo da Allah madaukakin sarki ya bada labarin su a wuri daya wuri daya a cikin suratul kahfi haka kissar zulkarnai Allah madaukakin sarki shi ma ya ba da ita a cikin sura guda daga nan kuma ba a sace batun zulkarnai ne a wani waje ba haka nan ashabul qarya ashabul qarya wanda su almajiran annabi Isa alaihi salam wanda Allah madaukakin sarki ya aike shi bayan sa واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون da aka ambace su a nan ba a sake ambatan su ba a wani waje da kuma dai irinsu haka 'ya'yan annabi adam alaihi salam wato guda biyu su ma Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin suratul ma'ida daga nan kuma ba a sake batun su ba wasu ba alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar amma irin قصة شيء النبي آدم عليه السلام النبي إبراهيم النبي إيسى النبي هود النبي صالح سوسي سقزو أو غاري يوا أتشن القرآن وغدن إرن سلود القرآن يكي دشي نباد الأبار wannan ita ce shimfiɗa ta biyu a game da wannan karatu namu shimfiɗanmu ta uku ita ce wane ne lukuma wane ne lukuma تبت ليس هناك أخبار صحيحة مأثورة من الوحي فيما يتعلق بشخصية لقمان الحكيم باب وسو لا بارك إن جنتتو da suka zo daga wahayi wanda suka tabbata wanda suke batu akan luqmanul hakim siwa ma akhbarana bihi alqur'anul karim fi wasiyatihi li ibnihi face abinda alqur'ani ya bamu labari a cikin wannan sura da aka kira ta da suratul luqman a lokacin da yake batu yake yin wasiya ga ɗansa bacin wannan to ba ka da kuma wani abu ingantacce daga Allah maɗaukakin sarki da ya tabbata na luqman sai dai ababen da aka samu a cikin kistoshi da kuma littafai na tafsiri da malamai suke ambatawa amma kai tsaye a ce ga wani ƙauli musnadi sahihi to bayan alkur'ani da ya ba mu labarin lukman a cikin waɗannan ayoyi da za mu kalle su da izinin Allah to babu kuma inda Allah madaukakin sarki ya sake bayanin lukman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa sahihai bai yi batu a game da lukmanu alaihi salam ba sannan wa anna Allah ta'ala atahu hikmata sannan Allah ya ba mu labarin cewa ya bashi hikima illa annahu qad zakara العلماء من المفسرين والمؤرخين أقوالا مختلفة عنه سيدي malaman tafsiri da malaman tarihi sun ambaci wasu labarurruka da wasu batutuwa da wasu bayanai wanda suke da alaka da shi Luqmanu alaihi salam kuma waɗanda suka zama sun bambanta sannan kuma sun yi batuwa an nasabihi game da nasabarsa wa aslihi sannan mai tushen shi sannan wa maƙamihi sannan me matsayarsa wa ba'dhi hikamihi sannan kuma littafan tafsiri da littafan kissoshi da littafan wa'azoza sun kawo wasu daga cikin hikimominsa wa aqwalihi da kuma wasu maganganunsa ghairil mahkiyyati fil qur'an al karim bacin wanda alqur'ani ya ambata mana musamman al-imam ibn abi duniya wanda mun san shi malami ne na daga cikin al malami ne masanin wa'azi da kuma iya ba da ƙisoshi to ya rubuta littafansa da yawa a cikin littafansa za a ga da yawa yakan kawo batutuwa waɗanda suke ya ce lukmanu ya ce to amma dukkaninsu za ka samu ba sahabi ba ne ya faɗa ƙila maganar za ka ji an ce wani tabi'u tabi'i ne ya faɗa ya ce lukmanu ya ce sannan kana bibiyar abin wallahu alam mafi yawanci za ka samu ne a cikin kutub isra'iliya wato littafai waɗanda suke kafin mu al-imam kathir rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa da ya zo sai ya ce huwa luqmanu bin anqa sunansa luqmanu dan anqa bin sadu dan sadu wa yuqalu luqman ibn saran wasu kuma malamai suka ce sunansa lukmanu dan saran wato an yi sabani game da sunan mahaifinsa wasu suka ce sunan babansa anqa anqa wasu kuma suka ce saran shine sunan baban lukmanul hakim alaihi salam da al'imamu ibn kafir ya ambaci wannan sai yake cewa hakahu suhaili an ibn jaririn wal qutaybi waɗannan malaman guda uku sun ambaci wannan batutuwan a cikin littafansu akwai as-suhaili akwai al-allama ibn jarir at-tabari akwai al-allama al-qutaybi al-imam ibn kathir a cikin tarihin sa sai ya ce wa qala suhaili suhaili ya sake faɗi ya ce wa kana nubiyan ya kasance dan kabilan nubiya ne nubiya wasu kabilu ne da suke rayuwa a tsakanin masar da kuma sudan wanda dama da masar da sudan mun san kusan suna suna suna suna tarayya a abubuwa da yawa sukan yi tarayya hatta lahjarsu wato karin harshen larabcin su kusan iri ɗaya ne sannan na biyu ƙarshe ƙarshen masar wanda suke kusa da sudan ɗin mutum ya kalle su zai ga sun yi kama da sun yi kama da su zai gan su ba larabawa ba ne farare zai gan su su ba za a ce musu baƙaƙen fata ba sannan kuma ba za a ce musu farare kamar larabawa ba sannan na uku sun yi tarayya akan babban abu shine bahunne wato tekun ne wanda da shi ne suke rayuwa da shi a ciki kuma sannan wannan mutane na nubiya ana samun su a wajen eritrea sannan kuma ana samun su a wajen ethiopia wanda su ma waɗannan ƙasashe kamar yadda muka sani sun yi tarayya da masar da sudan a abin da ya shafi kogin Nilu. Sannan waɗannan ƙabilu na Nubiya ana samun su a wani ɓangare na Yemen, wanda su ma Yemen in mun kalle su da kyau za mu ga a wani ɓangare nasu za mu ga sun yi kama da da mutanen Sudan da mutanen Ethiopia da Eritrea a halittar su za ka gan su wasu su ba za ka ce musu farare ba sannan kuma su ba za ka ce musu baƙaƙe ba. to waɗannan su ne mutanen nubiya sai aka ce daga shi in ji al'imam suhaili ya ce al'imam sayyiduna luqmanul hakim daga waɗannan mutanen yake da ake ce musu nubiya min ahli aila sannan garinsu na asali shine aila al'imam na kafir sai ya ce kultu wa kana rajulan salihan abinda da ya tabbata shi luqman mutum ne wanda ya kasance mutumin kirki alal aqalli kawo shi da alqur'ani yayi fi ma'ridil madahi Allah ya ambace shi a bagire na yabo an gitto shi a bangare na yabo domin Allah madaukaki zaki cewa wa laqad ataina luqman alhikmata sannan kuma Allah madaukakin suke ce wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah idan muka kalli wasiyoyin luqman ko da ba a ce mana lukman mutumin kirki ba ne to ya kamata mu fahimci cewa lukmanu alaihi salam mutumin kirki za ibadatin sannan mutum ne mai yawan ibada sannan wa ibaratin sannan Allah ya ba shi iya bayani Allah ya ba shi iya batu waɗannan hikimomi nasa suna masa shaida akan cewa shi mai hikima ne a magana sannan wa hikmatin azimatin sannan Allah ya ba shi hikima mai girma abinda al-Imam Ibn Kathir ya faɗa kenan a cikin tarihin sa al-Bidaya wa Nihaya sannan ya ƙara batu a ciki yake cewa ana ruwaitowa cewa kana qadiyan fi ahdi Dawud alaihi salam shi Luqman din nan ya kasance alƙali ne shi a zamanin Annabi Dawud alaihi salam kenan shi lukmanul hakim ya kasance bayan annabi musa alaihi salam kafin kuma annabi isa alaihi salam idan mun ɗauki wannan tarihi kenan domin dawudu alaihi salam yana ɗaya daga cikin annabawan da allah maɗaukakin sarki ya sa su su zama tsakiya a tsakanin annabi musa alaihi salam da kuma annabi isa alaihi salam to sai ya ce alƙali ne shi dai ya yi wannan batun a cikin tarihinsa albidaya wan nihaya sannan da ya dawo a cikin tafsirinsa wato tafsirin Qur'an al-Azim shi ya ce ikhtalafa as-salaf fi luqmana malamai magabata sun yi sabani wai luqmanun nan waye shi hal kana nabiyyan aw abdan salihan min ghairi nubuwwati wai shin annabi ne luqmanu alaihi salam ko ko a'a annabi ne daga cikin annabawan Allah malamai magabata sun yi saɓani a game da luqmanu annabi ne ko ko a'a ɗaya daga cikin bayin Allah ne salihai kamar yadda muka sani Allah madaukakin sarki ya kasa bayinsa manya-manya gida hudu mataki hudu ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أقي مقام النبوة sannan akwai maqamu siddiqiyyati sannan akwai maqamu shahadati sannan akwai maqamu maqamu salah maqamu nubuwa matsayi na annabta wanda tabarakallahu ma wahyun bi muktasabi Allah madaukakin saki bai sa annabta ya zama mutum neman ta zai yi ba Allahu alamu haifu ya ja'alu risalatahu Allah shi san inda yake sa manzancinsa saboda ka yawan ibada ka baya mai da kai annabi a'a annabta Allah madaukakin sarki zaɓe ne daga Allah madaukakin sarki la ya ta'allaku bi kasabin insani ba ta da alaka da wani aiki da dan adam zai yi ya ce to gashi yana son Allah madaukakin sarki ya mai da shi annabi sai mataki na biyu shine maqamu siddiqiyya maqamu siddiqiyya mataki na mutum ya zama siddiqin Allah ya zama siddiqi wato wani zababban bawa da Allah ya zaba ma wani annabinsa siddiqi kenan kamar yadda Allah ya zaba ma manzansa sallallahu alaihi wasallama siddiqin sa wato sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu mataki na uku shine maqam shahada wannan ana nema amma addu'a ya halasta mutum yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala Allah shahadata mukhlisan ko khalisan fi qalbihi nala manzilata shuhada'i wa in mata ala firashihi idan mutum ya roki Allah ya ce Allah ya mai da shi shahidi to Allah zai amsa masa addu'arsa shi ya samu matsayin shahadan nan wanda yake da falaloli ɗaiɗaiɗaiɗai guda bakwai ko takwas a wata riwayar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ambata kamar yadda ashabu sunan suka ruwaito sai mataki na hudu shine maqamus salah mutum ya zama mutumin kirki bawa daga cin bayan Allah waliyi daga cin waliyan Allah ko waliyin ne ya zama khas ko ya zama waliyun ha wannan ma ana nema ta hanyar mutum ya yawaita ibada ta hanyar tsarkake zuciya ta hanyar tsarkake ibada ga Allah madaukakin sarki to malamai sun yi sabani wai shi luqmanun nan annabi ne ko ko a abawa ne in ji al-imam ibn kathir rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa ala qawlaini malamai suna da maganganu guda biyu sai ya ce wal aktharuna ala thani malamai da yawa sun tafi akan cewa kana abdan salihan min ghairi nubuwa cewa luqmanu ba annabin Allah bane a wani bawa ne daga cikin bayi da Allah madaukakin sarki ya zaba al-imam ibn kasir ya ce wal aktharun malamai mafi yawanci sun tafi akan cewa luqmanu ba annabi bane domin ba mu da wani nafsi daga Allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallama da ke tabbatar masa da annabta bacin dai labarin da Allah ya bamu game da shi yace wala qad atayna luqman al-hikmata an ishkur lillah kuma ya Allah ya ce yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ti al-hikmata faqad uti khayran katira a cikin malamai akwai wanda suka fassara hikima suka ce al-fiqhu fi din fahimtar addini an ruwaito daga ibn abbas kaman in ji al-imam ibn kathir yace kana luqman abdan habashiyyan najjaran سيدنا لقمان إن جي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا كسن شي عبدا حبشيا باوا نيشي دان كسا حبشا kaga dai bayanin da aka yi cewa kana nubiyan bai zama ya saba ba domin an ce habashiyan ana nufin dan kasar Ethiopia kenan sannan najjaran sannan ya kasance kafinta ne shi wannan ke nuna mana mahimmancin sana'a a cikin musulunci shi yasa babu wani annabi face yana da sana'a duk annabawan da Allah ya kawo ya aiko su to zaka same su suna da suna da suna suna da suna da sana'a su annabi Idris alaihi salam kana khayyatan shine farkon tela duk da wasu sun ce farkon tela shine annabi Adam alaihi salam kaga teloli sai su ba a hankali kenan su zama mutanen kirki musamman kuma ga azumi ya zo sannan annabi Nuhu alaihi salam kana najjaran annabi Nuhu alaihi salam ba shi ma kafinta ne hanisna ilfuka bi ayunina wa wahyina Allah ya bashi umarni ya ce ya kera ya sassaka kai abin nan ya sassaka jirgin ruwa kuma Allah yana kallonsa shi ne ya masa wahayi kuma shi zai kula da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanama babu wani annabi face sai ka same shi ya kiwon dabbobi qila hatta anta ya rasulullah kace hadda kai ya ma'aikin Allah manzon da sai ce hatta ana kuntu ar'aha lahu kuntu ar'aha li qaumi ala qaratita na kasance ina kiwon dabbobi ga jama'a ta shawa mutanen makka ala qaratita sun kasance suna bani wani dan kuɗi wanda in ne musu kiwo na kwadugo sai su biya ni al-imam ibn abbas radiyallahu anhuma yace luqman alaihi salam ya kasance kafinta sannan an ruwaito daga abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma yace qultu li jabir ibn abdullah na tambayi jabiru dan abdullah radiyallahu anhuma man taha ilaikum min sha'ani min sha'ani luqman wai meye lamarinku ya kai game da lukman binciken ku a game da lukman ne ƙarshen binciken da kuka yi game da lukman kuka gano ƙaramin sahabi yake tambayar babban sahabi jabir ibn abdullahi babban sahabi duk da cewa yana cin matasan sahabbai to amma kuma ya girmi sayyiduna abdullahi ibn zubair ne ba kusa ba wannan kuma yana karantar da mu yadda sahabbai suke girmama junansu kuma suka yadda su karbi ilimi a tsakanin junansu qala sai ce kana qasiran afbasa lukman ya kasance dai gajeren mutum ne a siffarsa gajere ne shi sannan abbas sannan ya kasance yana da babban hanci idan an ce abbas shine mutumin da ya zama hancin shi babba ne minan nubati shi ma jabiru radiyallahu anhu ya tabbatar ya ce ya kasance daga cikin mutanen nubiya wato waɗannan baƙaƙen mutanen ko ko mutanen da suka kasance half-caste na wajajen ƙasar masar da ethiopia da yemen da eritrea da kuma sudan shine sai ya ce wali hada kana jumhurus salafi ala annahu lam yakun nabiyyan al-imam ne ya ta'aliki ya ce shi ya sa ma da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa ba annabi ba ba annabi ba domin annabin Allah Allah madaukaki saki yakan aiko shi ya fi mutanensa kyau ga baki ɗaya amma siffanta shi da aka yi cewa kana kasiran afbasa to wannan shaida ce da ke cewa bai kasance cikin kyakkyawawan mutane ba kyawawa a halitta وإنما ينقل قوله نبيا عن إكرمة إن صح السند إليه الإمام كثير يشي أبن دا أكا رويتو نشي واشي النبي ني الرويتو ني دقى إكرمة مولى ابن عباس وان شي ما دي دقى شن ورا دم سنة تفسيري شي كم إكرمة رحمة الله عليه يا تفي أكن شي ولقمان الحكيم النبي أما في الإمام كثير سيشي إن صح السند ilaihi amma da sharaɗi fa idan sanadin ya inganta maganar da aka ruwaito daga ikrima in ta inganta to shine za a danganta mashi ikrima a ce ikrima ya ce luqmanul hakimu annabi ne idan ko magana bata inganta ba to kaga shi ma ikrima bai faɗi ba ke al-imam da kafirin ya ci gaba da bayani sai ce fa innahu فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع domin malamai guda biyu manya-manya masana tafsiri su suka ruwaito a cikin littafansu na farkonsu shine al'allama ibnu jarir na tabari rahmatullahi alai wanda shine farkon wanda ya fara rubuta tafsiri wanda ya bayyana cikakke wanda ya bayyana cikakke shine al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da goma ko goma sha ɗaya. Ibn Abi Hatim shi ma haka wato Abdulrahman ibn Muhammad ibn Idris al-Razi shi ma yana da littafinsa al-Ma'ab tasiru bil manqul shi ma yana cikin waɗanda suka rubuta tafsirai na farko-farko a cikin musulunci to shi ma ya ambata a cikin littafinsa dukkaninsu sun ruwaito daga waki'u daga isra'ilu daga jabir daga ikrima to sai suka ce aka ce ya ce kana luqmanu nabiyya aka ce ikrima ya ce luqmanu annabi wa jabirun hadha huwa ibn yazid al-ju'fi amma jabirin da aka ambata a cikin wannan sanadin da aka ce an waki an isra'il an jabir an ikrimata to shi jabirin a wajen malaman hadisi shine jabir ibn yazid al-ju'fi wa huwa da'if shi kuma malaman hadisi sun ba'afa shi wallahu ala kenan a takaice maganar da mafi yawancin salaf suka tafi a kanta ita ce sayyiduna luqmanu radiyallahu anhu ba annabin Allah bane a a wani salihin bawa ne daga cikin bayin Allah madaukakin sarki kuma in muka tsaya akan haka ya ce domin ba mu da wace hujja da za mu iya kare kanmu idan muka doge akan cewa annabi ne domin ga babban malamin tafsiri ikrima an ambata cewa ya ce amma daga baya kuma malaman hadisi irin su ibn kafir din shi kansa sun za'afa wannan riwayar domin an ruwaito ta ne a cikinta akwai jabir ibn yazida al-ju'fi shi kuma malaman hadisi sun ce za'ifi ne shi shi kuma za'ifi ba a karɓar riwayarsa a dogara da ita musamman kuma abin da ya shafi wani abu wanda ake buƙatar nassi a kansa wanda ya kama da gaibi domin tabbatar da luqmanu cewa shi annabi ne ko ba annabi ba ne yana buƙatar nassi domin ba za a iji jihadi a kai ba kawai wani ya kalla ya ce ta ni ina ganin wani annabi ne a'a wannan yana daga cikin majalat wato bangarori da bagirai wanda iji jihadi baya shiga cikin su al'allamatu ibn ashur sai ya ce shi kuma luqman ismu rajulin hakimin salih luqman sunan wani mutumin kirki ne mai hikima kuma mutumin kirki وأكبر الروايات في شأنه التي يعضد يعضد بعضها أو, أو, أو يعضد بعض يعضد بعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة تقتضي أنه كان من السود فقيل هو من بلاد النوبة وقيل من الحبشة يتشي riwayoyi da suka fi girma a game da lukman wanda wasunsu za su iya karfafuwa shine duk da cewa isnadansu masu rauni ne suna hukunta cewa dai shi lukmanu yana ɗaya daga cikin baƙaƙen mutane an ce yana cikin nubiya ko kuma yana cikin mutanen habasha a takaice dai da nubiyan da habashan ai duk kusan abu ɗaya ne su nubiyan suna cin ɓangaren habasha habasha kuma ƙasa kenan saboda haka a takaice mu tsaya a kan cewa lukmanu ba annabin Allah ba ne lukmanu wani hakimi ne bawa ne na Allah madaukakin sarki mutumin kirki wanda alkur'ani ya masa shaida wanda kuma magabata suka karɓi wannan shaidar hannu biyu da alkur'ani ya masa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ji daga cikin abin da alkur'ani ya karantar da mu na lukmanun a wasu majalisosin waɗanda za su bi wannan ana nuna mana lokaci yayi da izinin Allah za mu tsiga aya a nan sai Allah kai mu majalisi na biyu insha Allah ta'ala sai mu ɗora akan wannan muna muku fatan alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki muna tawassuli da sunayen Allah waɗanda suke maɗaukaka da siffofinsu waɗanda suke masu girma da cewa Allah madaukakin sarki ka yaye mana wannan damuwa da muke ciki ka sa ka wanzar da zaman lafiya da kuma lafiya a cikinmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh